بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na ranar alhamis mun shiga daren juma'a wannan dare zai iya kasancewa daren ɗaya ga watan rabiul awwal ko kuma daren talatin ga watan safar hijira tana da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da takwas ya kuma dace da lissafin sha uku ga watan august 2026 daga wannan masallaci mai albarka wato masallacin gidan alhaji tsoho marigayi a nan sabuwar unguwar magume cikin zaria Allah ubangiji ya gafarta masa a cikin karatunmu na littafin ma'alimus sunna wannan zai zama darasi na saba'in da biyu kenan Allah cikin iyawarsa mun kwana yi wannan karatu ba na jin karatu na ƙarshe da muka yi a cikin sha'aban muka yi shi kafin azumi ana magana yanzu wajen wata shida kenan abubuwan namu ne sai dai haƙuri Allah ubangiji ya gafarta mana gaba ki daya dole mu yi godiya cikin rajab ma lasu wanda aka yi rajab mu yi godiya ga ɗan uwa malam dr yusuf wanda yakan zo wani lokaci ya rike wannan majalisi ya karatu yanzu yana umbatul ahkam ni uzuri sun mun yawa sai abin da ya sawaka amma za mu ci gaba da yi ba za mu fasa ba inda muna dare da lafiya kuma muna gari insha Allah gwargwada abin da ya sawaka za a yi ba yana cewa da ruwan menene aido ake tsauriya ne ko menene haka nan dai za a yi ta yi da ce ba a yi gaba daya kafin mu tafi cikin karatu na su ne mana mu yi addu'a na rashe-rashe da aka yi mana wannan unguwa kwanakin baya akwai rasuwan kurma wannan mai wanki aka zo aka yi rasuwan gambo na gida alhaji isiyaku karin su mala idris antani kwanti kuma kwana biyu ma da suka wuce an yi rasuwa ta mahaifinsu Malam Yusuf da ake ce mishi Alhaji Bala wannan pharmacist namu eh shi baban shi ya rasu a Kaduna da dai sauran ƴan uwa da suka yi kwanta dama mu sa su a cikin addu'a dukkanin su Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya musu rahama Allah ya sanya kaburburan su Allah ya sa can ya fiye musu nan mu ma kuma Allah ya ba mu guzuri na tadda su Allah ya sa mu cika da imani baki daya haka nan nasiha gare mu gaba daya uwa masu albarka musamman akan wannan mas'ala ta hada sallah mun zo ayi sallar magariba masallacin nan wasu na ta guna guni wai dan liman bai hada sallah ba saboda wai sun ga hadari shine har nake cewa wannan ya daga cikin kurakuran da aka samu game da mafi yawan matasan limamai a garin nan ba a garin nan ma kadai ba kusan duka yankin kasar nan Allah ya saka ma Dawud namu na salafiya da Dawud Zahiri da da Alkhairi kajin shekara uku baya sai da ya wata muhadara daga zuwa karatu haka irin haka ya zama muhadara kusan awa guda yana magana akan wannan mas'ala a lokacin aka samu wasu matasa a cikin matasan manadar hadis suka ta mai tsageranci kamar da dai mutane suka saba mutane sun mai da hada sallah wani privilege wani right ɗinsu afwan wani right cewa kawai in dai suna so a haɗa kawai to dole a haɗa in ba haka ba an yi laifi in ba haka ba ma ba ahlus sunna bane limamin dan bid'a ne da sauransu wanda ko ba haka fikin yake ba haɗa sallah rukhsa ce dama ce ta sassauci da aka bayar idan liman ya ga maslahar ya haɗa sai ya haɗa idan ko bai ga maslaha ba yin sallah akan lokacin ta shine asali sai a dinga yin hakuri jama'a a daina shiga haƙƙin liman sannan da kuma masu taka feda a yi magariba a nan in ba haɗa ba a ruga da gudu a tun masallaci gidan alaji mai kilishi ko masallacin bakin titi a ruga da gudu a je a haɗa waye ba ka wannan izin ai ba ka haɗa ba kuma ya daga cikin shaɗin haɗawa akwai muwalat sallolin su bayan junansu daga an yi wannan a haɗa waccan a mazhabin ahmad ibn hanbal eh sun ce za ka yi haɗawa a bayan limami biyu ya halasta ka bi wani liman sallar magariba ka bi wani liman sallar isha kaga yayi kama da wani masallacin amma dai a samu muwalati wannan ba daidai bane da kuma masu zuwa wani lokaci kawai sai ga ilimin ma ya gyarawa sai a samu ɗan tawaye mara kunya kawai sai ya shiga sai a samu tsageru ƴan uwan shi sai su shiga su haɗa an can yi irin wannan kurakuran tun ba yau ba saboda haka ya kamata mutane su san sallah ibada ce ba san rai bane kuma sallar nan kullum kana yin ta ko ba za ka fasa ba sai ran da ka mutu ne za a yi rigima da kai akan kwaya daya kuma akwai ka'idar da idan misali yanzu da ake ruwa wanda yake gida sai a kira mai ala sallufin rihal musulunci ya taraji wannan ka'idar ba ka yi laifi ba musamman ma kuma wasu za a haɗa sai su gaba da sabgoginsu su tafi kallon kwallo su tafi majalisa a je a kama musu suna nan a majalisa har sha ɗaya na dare kuma suna jin haushin ba haɗa sallar magariba da isha ba duk wannan ba daidai ba ne da haka ‘yan uwana ustazai da ɗalibai da sauran masallata mu dinga bi a hankali mu ba limamai mutunci da daraja da Allah ya ce a basu Allah ya sauwaka za mu tashi a lamba hadisi na ɗari biyar da lamba ashirin da ɗaya daga shafi na ɗari biyu da ashirin da hudu inda malam ya ce an sharikin an atsa ibn sa'iri an abi abdurrahman an abdullahi ibn mas'udin ƙala كنا إذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي نزلت بعدها حتى نعلم ما فيه قيل لشريك من العمل قال نعم وانا حديثي دقى شريك ابن عبد الله القاضي دقى عطاء ابن السائب دقى أبو عبد الرحمن السلمي daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yace kunna idza ta'allamna minan nabi sallallahu alaihi wasallama ashara ayatin mun kasance su sahabbai kenan idan mu koyi ayoyi goma a cikin ta alqur'ani lam nata'allam min al-ashari ba ma sake koyan wasu goma allati nazalat ba'daha waɗanda aka saukar bayan waɗancan goma, hatta na alama mafi, har sai mun san abin da ke cikin wannan ayoyi na karatu. Ƙila da sharik, sai aka ce ma sharik ibn Abdullahi al-Qadi, min al'amal yana nufin sai sun yi aiki, ƙala na'am, ya ce ƙwarai kuwa. Wannan yana nuna mana wato bin ƙwar'ani a sannu-sannu wajen karantawa. sanukuri uka falatansa kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi kadan kadan kadan cikin shekaru 23 dan ya zama ya bada saukin karantawa da saukin rikewa da saukin aiki to haka ake so abu wajen koyon sa shi yasa kaji sabai suna cewa su suna koya ne sannan su aiki sannan su koyi na gaba sannan su aiki da shi a yanzu ga mutane abinda suke so kawai gaggawa su samu su iya ibn abbas yana cewa la yakun hamma ahadikum akhir sura kada ɗayan ku ya zama damuwar shi kawai je ƙarshen sura a me kai aiki da shi na alqur'ani me ka fahimta to shine mafi muhimmanci shi yasa jayayyar da ake akan hadda shekara ɗaya hadda wata shida hadda intensive zai yi ko ba zai yi ba eh zai yiwu amma ba wannan ne manhajin kanta da alkur'ani akwai magabata ba manhajin kanta da alkur'ani ba wai ai marmaza ai marmaza a haddace a tashi a bada waje ba haka bane yawa ba sallar jana'iza ba sai za a ce ai marmaza a je a kai shi ko ya tafi sabgar sa manhajin kanta da alkur'ani so ake kaitayi kaitayi ya zama rayuwarka waɗannan a makarantu da wannan salo da aka kawo za a gaba wai suna ƙoƙarin su yaye mutane masana alƙur'ani waɗanda za su ci gaba da kanta da alƙur'ani a bayansu ba ne a kawai ana yaye yara ne waɗanda iyayensu suka jarabtu suna son ‘ya'yansu ya alƙur'ani saboda wai su je su shiga boko ya musu sauƙi nisa za ga an fi damuwa da bikin cewa sun sauka fiye da mai suka iya fiye da kuma za su ci gaba da karanta shi za su ci gaba da aiki da shi za su gaba da zama ‘yan ƙwar'ani makarantansa, za su gaba da zama daga cikin khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Kaga su kawai ‘yan hafizal Qur'ana ne, wastamarra fi shay'in akhar. Ya hadace al-Qur'ani ya ci wata harka daban ba wai koyon Qur'ani dan a karanta ba saboda gaskiya saboda Allah wannan manhaji ne na khalaf na ƙarshen zamani kuma za ka ga yawanci ba wai masana alƙur'ani ne suka zauna suka tsara manhajin ba a'a ana yin shi ne kawai kasuwar bukata su iyayen yara ana musu kallon kwastomomi kwastoma ko mutum ya ce is a king is a king abin da yake so shi za a yi da haka mai iyaye suke so suna so kawai bayan shekara a ce yara sun iya an musu sauka da haka kawai shi za a yi da haka ku biya miliyan biyu shine kawai kaso bukata ce saboda wannan ba manhajin magabata bane game da alkur'ani za su iya ko ba za su iya ba wannan wani abu ne daban amma dai ba shine manhajin da ya dace ba saboda ustazai da alarammomi da masu karatun masu makarantun hadda su tsoron Allah su gyara wannan tafarki ba tafarki ne na da zai dore ba Allah ya kyauta wannan hadisi yana nuna mana cewa sahabbai suna bada muhimmanci wajen aiki da alkur'ani ba wai karanta shi kadai ba wanda kuma shine abin da ya dace malam yace qala zahabiyu sahihun zahabi yace wannan hadisi ya inganta wa an abdullah ibn umar qala laqad ishna burhatan min dahrina wa ahaduna yu'ta al-iman qabla al-qur'ani wa tanzilu suratu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallama fayata'allamu halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha وما ينبغي أن يقف عنده منها كما يتعلمون كما, كما تعلمون أنتم اليوم القرآن ثم لقد رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتمته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يكف عنده منه فينثره نثر الدقل لا حول ولا قوة إلا بالله وانا حديثي daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda sayyidina Abdullahi dan Umar yake cewa kamar yadda yazo yace laqad ishna burhatan min az-zaman min min daharina yace mun rayu wani tsawon zamani cikin zamaninmu wani tsawon shekaru da muka rayu kafin wannan zamanin yana nufin zamanin da suka rayu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da zamanin da suka rayu wato a tare da sauran khulafa'ur rashidun waɗanda ba annabi ba kamar sayyidina Abubakar da Umar da sauransu yace to mun rayu tare da su burhatan min daharina tsawon zamani wa ahaduna ɗaya daga cikin mu yu'tal iman yu'ta al-iman afwan ana bashi a imani ƙabla an yi utal ƙur'an ya samu imani kafin ya samu hadda kafin ya samu hadda ya samu imani wato da imaninsa da nagartarsa da ya fara koyon karanta alƙur'ani ya ce ƙabla alƙur'an wa tanzil suratu idan aka saukar da sura ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an so mishi da Qur'ani a daidai lokacin sai ka ga fa ya ta'allamu halalaha wa haramaha sai mutum ya zauna dafa'an ya ta karanta wannan sura a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko gaban wani malami cikin sahabbai kaman Bakara ko Ali Imrana ko Nisa'i ko Ma'ida ko suratul hajji ko suratul nisa'i ko suratul talaki ko suratul wacece yana ta karanta ta sai ya fahimci abin da ke cikinta na bayanin halas da haram wa amiraha wa zajiraha da abin da ke cikinta na ayoyi da suka yi umarni a aikata kaza wa zajiraha da ayoyin da suka yi hani suka ce kada a aikata kaza duk sai ya karanta su wa ma yambagi an ya kifa inda minha da duk abin da ya kamata ya sani wanda ya shafi wannan sura kama ta'allamuna antumul yawmal qur'an zai ba da muhimmanci da game da abin da ke cikin wannan sura na ma'ana da abin aiki da abin daukan izina da labarin lahira da hukunce hukuncen halar zaram zai ba su muhimmanci kamar yadda yau ku kuke ba da muhimmanci game da haddace doron matanin aya kawai damu ku kawai a ce wanda ya haddace bai san ma me yake faɗa ba bai san ya ake hukunci ake ake ake fassarawa ba yace yace to kamar da kuke bada wannan muhimmancin game da hadda mu kuma haka muke bada muhimmanci game da sanin ma'ana da kuma aiki yace thumma laqad ra'aytu al-yawma rijalan yace yau kuma Allah ya raya mu har mun kawo wani zamani yu'ta ahaduhumul qur'an sai ga mutun ga hadda Allah ya bashi qur'ani qabla al-iman kafin imani ai a zuciya ga wani mahadisin qur'ani bai damu da sallah ba baya da tsoron Allah bai da siffofi na mutanen kirki shi dai kawai ayi alqur'ani wani ma ko sallah baya yi ga sunan da yawa akwai gardawa waɗanda za ka ga ba su damu da sallah ba akwai gardi wanda in yi guga to ba zai yi sallah ba don kada karin guga sai ya lalace wannan tun muna almajirai mun sayar wannan garada akwai gardi wanda ba ruwan shi da sallah kawai yana karanta abin nan su matsafai na menene ma ayan sun ma'aru sa kitabar da tsafai na min ibadina ta yi shi Allah ya zaɓe shi ya ba shi littafi ba ko ma'anan ayar ba kenan akwai akwai mutane da za ka gansu sun je gun musabaka alkurani amma wallahi ba sa kula da ibada wasu ma kafin su hau wurin musabaka wani sai ya sha wiwi ba kaga duk wannan an ba shi qur'ani kafin imani akwai kuma mutane masu cin masu ci da addini rubutun sha ne wata addu'a ce ta surkulle duka da sunan makaranta alkurani kaga duk wannan sa cikin wannan lissafin wanda ba addinin ne ya dame su ba kawai suna ɗaukan wato ƙur'ani a matsayin wani abin neman duniya. Sayyidina Abdullahi Umar ya ce, ya ce, fa ya ƙara'u ma bai na fatihatihi ila khatimati, sai ya karanta tun daga bakar hannasi, tun daga sotil fatiha halmiyar jannatu wan nasi ya iya ya haddace ya karanta ya kai ya kawo ya sha fari, amma ma yadri ma amiruhu wala zajiruhu. bai san ma'ana abin da yake karantawa bai san meye umarnin da Allah yayi ko hanin da yayi ba wala ma yanbagi an ya kifa inda humin bai san inda ya kamata ya tsaya ba fayanfurhu sai da kaje yana yana barin alqur'ani nasarar dakali kamar yadda ake zubar da ƴaƴan dabino shine addakal ko kuma addakal dabino lalatacce wanda yake zare ko kaji mutum yana ta yana ta hawa qur'ani gargar gargar gar iya sarransa yana karantawa wani haddar bas wani yana karantawa yayi nan yayi can babu inda zai shiga ya fita mutane kuma ana ta ihu ana kabbara ana fito ana gano kamar abin burgewa yake a dinance ko ba abin burgewa bane wanda ya iya izu biyar lafiyayya ya san abin da ya kamata ya sani a ciki yake aiki da abin da ke ciki na umarni da hani yake tsayi da ibada ya tsayi da tauhidi na gaskiya ya fi wannan a wurin Allah ya fi wannan nagartar rayuwa da aka yi sa kaga sahabbai zamanin sahabbai alarammomi kaɗan ne in ga kwatanta da sauran mutanen amma kuma aikin su fa aikin su ne mai nagarta tsayuwa akan addini tsayuwa akan tauhidi jihadi taimakon juna kyakkyawar manufa kyakkyawan umarni da hani ya haɗa addinin musulunci za ga sun yi ƙoƙari a nan amma ba kowansu ne ya samu damar haddace alkur'ani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rusu ya bar ma da ta alqur'ani ana kirga su da yan yatsu mafi girman adadin su mutum 20 ko sha wani abu a cikin dukkanin garin Madina amma kaga kowa ya tsaya yayi aiki kowa yayi jihadi kowa da shi ake sallah kullun a jami'i kowa da shi ake tahajjudi kowa aka ce a kawo sadaka zai fitar ya bayar kowa yana zaman lafiya da makwabtan shi yana taimakon ƴan uwansa yana yana yana zaman lafiya da iyalansa kowa ya kokari yana aiki da abinda alqur'ani ya karantar to wannan shine mafi a'ala ga mutane amma wannan tunanin da ya zo mana cewa bari kawai ai hadda, amma babu aiki wallahi wani wani wani window ne cikin windunan da shedan ya zo mana wani window ne cikin windunan da shedan ya zo mana da kaga garada su kada aka sani da wannan garada yan tsangaya su ne kawai aka sani da yan qur'ani ga ni kashe ni da haka za ga su ne suke shiga kalakatu din daga ganin kalakatu za ga daga gardantaka ne sai su yi graduating kawai ba kalakatu dan dama abin da kawai suka sani kenan yanzu ma ahlus sunna kaga mu ma shedan ya shigo mana ta wannan kofar ta wannan intensive haddar da ta zama ko ina ga ta nan yana da kyau mutum ya bada lokaci ya tsaya koyi alqur'ani yana da kyau amma ba ka tsaya iya doran lafazin hadda shine magana a tsallake hadda kadai a tsallaka zuwa fahimtar ma'ana a tsallaka zuwa aiki da shi a tsallaka zuwa karantar da shi wannan sune matakan ilimi dama ka haddace ka san ma'ana ka yi aiki ka karantar amma ba wai ka haddace ka tsaya iya nan ka ce ka gama zama malami ba wannan shine abin da wannan hadisi yake nuna mana wato ashe wannan juyin zamani ashe ya dade tun sahabbai suna raye irin sa Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu an abihi ya ga irin wannan abu kuma shine yake ba mu labarin abin da ya gani yana yi yana comparing da abin da ya sani a zamanin da suka wuce Allah ya tsare mu wani hadisi al-Imam al-Hakim ya rawaito shi a cikin Musaddarak da Baihaqi a cikin Sunan al-Kabir kuma Az-Zahabi yana cewa ala shartihima wato ya inganta a bisa sharadin al-Imam al-Bukhari da Muslim alaihi ma rahmatullah malam yace babu takbir inda nihayati suwar al-qisar babin da ke magana akan hukuncin yin kabbara a ƙarshen gajajjerun surori an ikrima ابن سليمان قال قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن كس آه تنطين فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم يتي آه وأخبره أن وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك وأخبره أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وانا حديثي ما لا يكاو من شيء تاني إكرما ابن سليمان yace kala yace qara'atu na karanta alqur'ani gaba daya ala Ismail ibn Abdullah ibn Qistantin wani malami cikin manyan makaranta da suka zauna kujerar karantar da Alƙur'ani a garin Makka sunan shi kenan Qistantin afwan Ismail ibn Abdullah ana mishi alkunya Abu Ishaqa al-Makhzumi dan kabilar Banu Makhzuma ne ana ana mishi lakabi da al-Qist al-Qist saboda tsayuwarsa akan gaskiya ya rasu shekara ta ɗari da saba'in bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa a ƙasar Makka babu alaramma wanda ya zauna zaman karantar da alƙur'ani da ya shahara kamar sa a zamaninsa ya daɗe tsawon shekaru yana karantar da mutane alƙur'ani Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya gafarta mai shine wannan ikirma yake cewa ya karanta a gabansa ya sauke alƙur'ani falamma balagtu wato yana zuwa yana bada ada'i da na kai wadduha daga suratul duha zuwa ƙarshen alƙur'ani zuwa suratul nasi su ne alƙisar ‘yan gidil-gidil ɗin surori masu aya goma aya takwas aya bakwai aya tara ire-irensu sai ce muni idan ka zo kabbir inda khatimati kulli suratin hatta ta khatima ya ce duk wata sura idan ka zo ƙarshenta to ka ce Allahu akbar wato karanta wadduha wallaili idza saja ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تأتي الله أكبر سننسى سكتا بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وودعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون هكذا ايتين an zo ƙarshen wattin alayhi sallahu bi'akam al-hakim sai sake cewa Allahu akbar ikra bismillahir rahmanir rahim ikra ko haka haka haka har zuwa suratun nasi ya ce ka dinga yin haka ya ce masa kuma ya ba shi labari cewa wa akhbarahu ya ba shi labari a abdullahi bin kasirin cewa ya ruwaito ne daga malamin sablai ɗan kasir ɗaya daga cikin manyan ƙura'u ɗin na ibn kasirin mai kira'a annahu qara ala mujahidin fa amara bi zalika shi wannan malam kisan din yace mishi ai wato a haka mujahid ya karantar da shi wa akhbarahu kuma mujahid ya bashi labari anna ibn abbas amarahu bi zalika cewa shi malamin shi ibn abbas ya ya ya bada labarin haka wa akhbarahu shi ma ya bashi labari anna ibn abbas amarahu bi zalika ibn abbas ne yace wa kan ji mujahid wa akhbarahu shi ma bashi labari anna ubayy ibn ka'ab amarahu bi zalika cewa malamin sa ubayy dan ka'ab shi yace masa in yazo ya dinga yin haka wa akhbarahu ubayy ubayy kuma ya ga masa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama amarahu bi zalika cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya umarci ubayy ya haka wannan shine mashhurin hadisin nan da zaka ji wasu makaranta suna yin irin wannan abu zaka da akwai wasu irin kira'a da ake ji a cassette ko a radio da suka shahara a nan ƙasa zaka ji ana yawan yin wannan an zo a karanta da an karanta inna anzalnahu ila tilkadari kaza kaza kaza salamu hiya ta matsala'il fajri Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim lam yakun lazina kafaru min ahli kitabi atabu kaza kaza kaza kaza kaza kaza har zuwa kan liman khashiya rabba Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim idza zulzilatil ardu zilzalaha haka za a yi haka ƙarshe wani hadisin ne bai inganta ba kwata kwata domin kamar yadda zahabi ya ce fihil bazzi a cikin shi akwai al'albazzi kad tukullima fihi malaman hadisi sun yi magana game da ingancin riwayarsa yana ishara zuwa ga abu bazzata albazzi wanda yake shine yake riwaya daga ikrima dan suleiman ba a bace shi a isnadin ba abu hatim abu hatim a cikin kitabul ilal da kuma abin nan wato hakim da a cikin da bai haƙi a cikin shu'abul iman da bagwi a cikin tafsirinsa da zahabi a cikin mizanu da itidal duka waɗannan suka ce haza hadisun munkar munkar wato hadisinsa shi albazzi hadisan shi manakiru ne hakanan kuma wato abu abdullahi hakim shi ma ya faɗa haka kuma a shekul albani muhammad nasiruddin dukkanin malaman hadisi sun yi ittifaki akan raunin wannan hadisi don haka baya daga cikin abin da ake aiki da shi a cikin mashahurin wato tafarki na makaranta alkur'ani ko da kaji wasu suna yi wannan dai shine iya hujjar al'amarin sha'anin alkur'ani abin da za a faɗa a karanta da shi ana buƙata ya zama mutawatiri wanda yake mai inganci kamar hasken rana in bai da wannan ingancin ko da ya zama sahihi da kai mutawatiri ba to malamai suna kaffa kaffa a yi tilawa da shi a iya bayanin sa wajen tafsiri wajen karantarwa amma tilawa ana yi ne da wanda yake mutawatiri to wannan shi kuma da'ifi ne ma da haka waɗannan masu karanta alƙwari da haka to muna musu adda Allah ubangiji ya gafarta musu Allah ya jiya kurakuran su zuwa lada amma dai ka daina kantar da haka islamiyyar ka ki daina kantar da haka islamiyyar ki ta mata aure ba daidai bane saboda mene saboda ba shi da inganci isnadin bayi da inganci da haka ba aiki da shi wallahu ta'ala alam wannan shine karshen fasali dake magana akan waɗannan masail da suka shafi wato fadlul qur'an wa fadlu tilawatihi shine wato falalar alqur'ani da falalar tilawarsa zamu shiga fasli na gaba shine fadlu ba'd suwari wal ayati falalar wani sashe na surori da wasu ayoyi mukula ya ce wani sashi dukkanin ƙur'ani ya da falala jumlatan sannan kuma akwai wasu ayoyi da wasu surori da suke da wani ƙarin falala da ya zo a cikin hadisai ingantattu da wannan abin a ƙara sanin sani don a ƙara ba da muhimmanci game da sha'anin waɗannan ayoyi da surori sannan akwai kuma hadisai da yawa da suka zo game da falalolin surori da ayoyi wanda ba su inganta ba galibinsu suna daga cikin ƙirƙirar da nuh ibn abi maryam ya yi nuhun aljami wanda ya zauna ya alƙali ne ya ce wai ya ga mutane sun daina kula da alƙur'ani sun damu da karanta fiqhun Abu Hanifa da ɗaliban makarantarsa saboda haka ya zauna ya kera wa kowace sura falala ta ƙarya yana yana yana, yana kerawa falalar bakara falalar ali imrana falalar nisa'i falalar ma'ida haka haka haka har zuwa suratul nas ya kera hadisai kala daban-daban malaman hadisi sun gano shi kuma sun yi Allah wadare da wannan aiki da yayi ba aikin kirki bane saboda haka idan zaka karantar da wato falalar sura ko wata aya cikin alqur'ani a tabbatar ingantacce ne a tabbatar ya inganta daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama sai a karantar din amma bai tabbata ba to ba za a karantar da shi ban kuma an ambata to wajibi ne a ambaci matsayinsa a ilmance Allah ya sa mu dace babi na farko a wannan shine babu fadli suratul fatiha babin da ke bayani akan falalar suratul fatiha fatihatul kitab ummul qur'an as-sab'ul masani wannan sura tana daga cikin surori mafiya falala a cikin alqur'ani sura wadda Allah madaukakin sarki ya ainihin wato bamu a matsayin wata falala ta musamman da wani bonus na musamman kamar yadda zamu zo mu ji Allah yana cewa a cikin hadisul qudusi na raba sallah tsakanina da bawana idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin sai Allah ya ce bawana ya yabe ni arrahmanir rahim sai Allah ya ce bawana ya ziga ni maliki yawmiddini bawana ya tabbatar da ni ne mai mulki har zuwa iyyaka na'budu bawana ya tsarkake ni yayi tauhidi sannan sai Allah ya alƙawari ya ce duk abinda bawana ya roƙa zan bashi wala abdi ma sa'ala daga nan bawa ya fara addu'a iyaka na abudu wa iyaka na ihdinas siratal mustaqim shine farkon addu'an ko ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryatar da mu tafarki madaidaici tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ba tafarkin waɗanda suke sun bata ko wanda kai fushi da su ba sai Allah ya amsa mabawansa duk wannan addu'o'i saboda ka sotul fatiha tana da ainihin muhimmanci kwarai da gaske a musulunci shi yasa sallah ba ta inganta sai da ita la salata liman lam yaqra fiha bi ummul qur'an babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba magana mafi inganci da liman da mamu duka kowa sai ya karanta inda aka yi sabani ma kawai shine inda liman yake karatu a bayyane wanda anan din ma mafi ingancin magana shine mamu zai karanta sai dai bai samari ba sabanin abin da ya shahara daga baya bayan nan cewa mamu ba zai karanta fatiha ba idan liman yana karatu a bayyane الإمام البخاري هل التابي يين مسمى جزء القراءة خلف الإمام ذاك إن دي كاسا محالن كرن تفاتي أباي الإمام وكرن تشيه في مكة شيه فتا دقا كنزور من ركتي idan ko baka samu ba ka zo a makare ka tar an yi ruku ko an ana gabda ruku to wannan kuma wani abu ne daban amma haka nan kawai ka tsaya bayan liman kai shiru baka karanta komai wannan mazhabi ne wanda yake akwai tattaunawa mai tsayi a kansa wallahu alam duk da yake a shekul albani muhammad nasiruddin a cikin sifatu sala wannan ya goyi baya wannan ya goyi baya cewa idan liman yana karatu a bayyane to ba a yin karatun fatiha amma wannan mazhabin nashi ba shine abin da kunzumin malamai magabata suka goyi baya ba su al-imam ahmad ibn hanbal har zuwa kansu ibn taymiya har zuwa kansu al-imam an-nawawi da makamantansu a tabbata dai mas'ala ce ta sabani saboda muhimmancin abin wallahu alam malam yace mimun wannan hadisi daga cikin sahih muslim an ibnu abbas qala bainama jibrilu qa'idun inda annabi sallallahu alaihi wasallama sami'a naqiban min fawqihi wata rana sidna jibril alaihi salam ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune qa'idun yana zaune inda annabi tare da sidna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan sai ya ji wani sauti wani ƙara kaman ƙaran da kofa take an buɗe ta da ƙarfi ko an rufe da ƙarfi da ya ji wannan ƙaran farafa ra'asahu sai jibril ya daga kansa sama fa qala yace hadha babun min as-sama'i futiha al-yawma wannan wata kofa ce a cikin sama yau aka buɗe ta lam yuftah qattu illa al-yawma ba a taba bude ta ba sai yau fa nazala minhu malakun da aka bude kuma wani mala'ika ne ya sako fa qala yace hadha malakun nazala ila al-ardi wannan mala'ika ya sauko yau duniya lam yanzil qattu illa al-yawma bai taba zuwa duniya ba sai fa sallama yazo yayi gaisuwa wa qala yazo yace abshir bi nuraini utitahuma yazo gumma zalla sallallahu alaihi wasallama yayi mai sallama ya gaishe shi yace albishirinka da wasu haske guda biyu da aka baka lam yu'tahuma nabiyyun qablaka ba a taɓa wani annabi yaro na cikin bakafin kai ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatihatul kitabi suratul fatiha haske ɗaya kenan wa khawatimi suratul baqarati da ƙarshen suratul baqara amana rasul zuwa ƙarshen qur'ani ayi nan bi na ƙarshe lan taqra'a bi harfin minhuma illa uqitahu ba abinda zaka karanta a cikin addu'a sai Allah ya baka wato da abinda ka faɗa a ciki ne ihdinas siratal mustaqim zuwa ƙarshe da kuma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana la sami'a ila isran kaza kaza kaza kaza duk wannan karanta Allah yana amsawa aka annabi sallallahu alaihi wasallam al-bushr da wannan falala da ke tabbatar da falalar Fatiha da falalar khatimatu ayatul suratul suratul baqara a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cewa wanda ya karanta wannan surori ayoyi guda biyu amanar rasul zuwa ƙarshe a cikin dare kafatahu sun ishe shi wato za a ce iya su kaɗai kai sun ishe ka ka karanta alkurani sun ishe ka addu'a sun ishe ka falala sun ishe ka kariya sannan bai ce kafatahu sun isa wato mutum mai samu halin yin wurdin ƙur'ani yin azkaru karanta addu'o'i karanta kaza kaza kaza in istighfari in ka karanta آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمينا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin in karanta iya wannan annabi yace ya isa ka duk wani abu da kake ya kamata ka samu cikin daren nan Allah da ka same shi ka samu tsari ka samu zikiri ka samu addu'a ka samu karatun alqur'ani ka samu amsa addu'a ako ya kamata a ce duk lalacin mutum kada wannan ya gagare shi duk lalacin mutum dan misali a cikin rabin minti za ka karanta su rabin minti ya isa kar ka bari shedan ya ya ma fitsari a kunnen ka ya mantar da kai waɗannan falaloli in ya sa ma kasala ka kasa karanta izu guda ka kasa karanta la haula wala quwwata kafa kaza ka kasa yin istighfari kafa kaza wannan ko ya kamata a ce duk yadda kuke da shedan ka saba mishi akan wannan kar ka bari ya galabaice ka akan wannan duk zaman lafiyar da kuke da shi ya kamata ku bata da shi akan wannan Allah ka tsare mu daga sharrin shaitan malam ya sake cewa an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kharaja kharaja ala ubay ibn ka'ab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya samu ubay dan ka'ab wannan babban alarman nan cikin alarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kamar yadda zaka zo ka ji anan cewa ubayyu wato gagarbado ne cikin alarmomi yana cikin in za a kirga mutum hudu kacal a ce iya hudu ma masana alkur'ani a zamanin manzo sai za a faɗa da shi da shi da ibn mas'udin da ainihin wato zaidu da da da, da wannan maula huzaifa a waɗannan suna cikin gangararrun alarmomi mahadata alkur'ani masu aiki da shi Allah ya aiko ya ce a gaishe shi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kaddara shi zamanin sayyidina Umar Umar yana girmama shi yana ganin darajar shi saboda iliminsa Umar baya kin maganarsa duk duk abinda ya bada fatawa Umar yana yarda yace ai kai babban malami ne a cikin mu saboda Qur'ani da Allah ya bashi da kuma aiki yana daga cikin malamai masu aiki da iliminsu an ce ya rasu shekara ta 30 zamanin halifancin sayyidina Uthman kenan ko zamanin halifin sayyidina Uthman radiyallahu anhu wallahu a'lam a ya ce faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya ubayyu wa huwa yusalli yana cikin sallah annabi ya ce mishi kai ubayyu faltafata ubayyun walam yujibhu sai ya waigo amma bai amsa da baka ba wa salla ubayyun sai ya marmaza ya salla shi fa khaffafa ya maza ya karasa sharp sharp thumma sarafa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya maza ya je gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah ya gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa alaykas salamu na amsa gaisuwarka ma mana aka ya ubayyu an tujibani iz da autuka ya kake amsa mini na kira ka kana ji na kana gani na fa qala ya rasulullah ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu fi salati na kasance ne a cikin sallah fa qala sai annabi ya ce mishi afalam tajid fi ma aw hallahu ilayya kai kana matsayin malami ashe baka karanta inda Allah ya ce gare ni an Allah ya ce istajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum ba karanta wannan ba cewa ku amsa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka kiraye ku zuwa ga abin da zai raya ku sallar da kake yi nafila ce kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an sa shi wajibi ne saboda ka shi ya kamata ka ka amsa ka bar wancan yace eh naji qala bala yace na karanta ya manzon Allah na sani wala a'udu insha Allah yace in Allah so ba zan sake ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa atuhibbu an uallimaka suratan lam yanzil fi tawrati fil wala fil injili yace in gaya maka wata sura wanda Allah bai saukar da irinta a cikin atura da injila ba wala fi zaburi haka na a cikin zabura ba wala fil furqani mithluha kai a cikin alqur'ani ma ita ba ta da kamarta ai akwai surun da suna da irin su suna da irin wata ke dauke da irin content din su irin ma'anonin su ko ita ita kare ce qala na'am yace kware ko ya rasulullah qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi kaifa taqra'u fi salati ya kake yin sallah qala yace faqra'a ummul qur'ani sai yace ina karanta fatiha ne nan take kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace wallazi nafsi bi yadi na rantse maka da Allahn da raina ke hannunsa, ma unzilat fit taurati, wala fil injili, wala fil zaburi, wala fil furqani misluha. Na rantse maka da Allah da raina ke hannunsa, Allah bai saukar a cikin attaura ko injila ko zabura ko shi kanshi alqur'ani wata sura irin Fatiha ba. Wa innaha lallai ita saba'un ayoyi ne guda bakwai minal masani waɗanda ake bibikonsu kullum ana karanta su wal qur'anu al'azimul ladhi u'titahu sune inda Allah ya ce wala qad atainaka minas sab'il masani wal qur'an sab'an minal masani ko atainaka sab'an minal masani wal qur'anul azim mun baka ayoyi bakwai ababan maimaitawa kullum da kuma sauran alqur'ani wannan babban littafi mai daraja wannan yana daga cikin falalun suratul fatiha da aka ambata mana anan wato sura ce wata ke mai dimbin falaloli wanda falalolinta ba za su lissafi ba falalolinta suna da yawa a malam ya takaita mana kwarai anan falalolin suratul fatiha a daga cikin falalarta har ila yau bayan waɗannan da aka ambata shine suratul fatiha tana cikin inda ake amfani da ita wajen magani wajen ruqya kaga dai nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta da suna a'azama suratin ita ce sura mafi girma Allah ya kira ta da suna sab'ul masani sannan mun ji cewa tana daga cikin rukunnan sallah daga cikin falalarta ba a yin sallah sai da ita rukuni ne wanda idan aka rasa ta to an rasa sallah ko a cikin ahalari ko alfatiha wal qiyamu laha fatiha tana cikin rukunai da kuma tsayuwa dan karatun ita fatiha saboda haka da gaskin fallarta shine kasancewa ta rukuni a cikin ainihin wato a sallah kamar yadda ruku'u yake rukuni sujuda take rukuni to haka fatiha ma da kabbara harama abu na gaba shine tana matsayin ruqya abin yin magani annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi magani da ita ya ba da dama an yi magani da ita waɗancan sahabbai wanda suka je neman wurin kwana da abinci aka hana su aka zo daga baya suna bayan gari aka ce sarkin gari ko mai anguwa ga yanan kunama ta harbe shi suka zo suka mai tofi da fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace wa ma yudrika annaha ruqya ya akai kasancewa tana magani yana cikin bukhari da muslim har annabi ya kata da suna ruqya ya kai ka sani saboda ana magani da ita maganin baki maganin sammu maganin dinnan kunama maganin kaza ka karanta fatiha kafa bakwai a cikin ruwa ka sha ko kai wanka ko ka shafa ko ka sa a cikin kaza yana yana warware sihiri yana kaza yana kaza abubuwa da yawa sotul fatiha karka yi wasa da wannan sannan Allah madaukakin sarki ya saka ta kamar da muka ji ya saka ta ya raba ta tsakaninsa da tsakanin bawansa qasamtus salata ko qasamtul baini as-salata baini wa baina abdi kamar yadda yake a cikin hadisin sayu muslim haka nan kuma daga cikin falalar fatiha shine fatiha ta tattara ga baki daya abin da ke cikin alkur'ani mai girma duk wani abu da yake cikin alkur'ani mai girma na bayani to tushen shi yana cikin fatiha ba tafsiri muke yi ba balantana mu ce bari mu ta tsefe ta daya bayan daya a cikin tafsirin da muka yi azumi a ramadana a ta takaice na jin kasar bakwai muka yi mata fatiha kasar bakwai akwai wai a haka ma taƙaitawa ne mala albani sai dai mata wajen kasar goma sha uku in bayan wata malam dr sani namu na kano wajen kasar nawaye mata ba za su igu ba al'alamatul uthaymin ya yi littafi juz'i guda tafsirin suratul fatiha kamar girmar yadu salihin saboda ka sai iya abin da ka ji fatiha yadda ka ji ta dinnan mabudi to mabudin komai ne mabudin ilimi mabudin tauhidi mabudin tsira mabudin arziki mabudin sanin Allah mabudin sanin ibadar Allah komai yana cikinta isa ke cinta da suna ummul qur'an ai ummu uwa wanda ƴaƴa ke fita daga jikinta to duka sauran surorin nan kamar ƴaƴa ne da suka fita daga jikinta to haka shi sa wanda duk bai iya fatiha ba to addinin shi ya lalace ko yau mutum ya musulunta to wajibi ne fa a sayin da za a yi a gangan ɗaya koyi fatiha ko mun tsamin bakinsa ya dai iya yin ta ko yaya ne ko da iya nan ka tsaya shikenan za ka tsira duk limamin da yake yin sallah fatiha shi ta inganta to sallah ta yi wanda duk ya kasa yin fatiha ingantacciya yanda karatun shi zai lalata ma'ana to da shi da wanda suka bi shi sallah sallah ta lalace to da ka idan liman bai iya fatiha ba wajibi ne a canza shi a sa wanda zai iya shi kuma ba shi scholarship waje koyi karatu wannan daga cikin falalun sotul fatiha wanda za a ambata a nan cikin wato cikin wannan ujala a gurguje haka ba tare da ainihin an tsawaita ba za ku mutum da ya komawa da ɗalibai ne nan mutum ya koma cikin littattafai na tafsiri tafsirin ibnu kathirin a farko farkon shi zaka gani tafsirin al-imam al-qurtubi adwa'ul bayan fi idar al-qur'an bil qur'an da tafsirin al-imam ibnu jarir tabari duk wannan idan ka koma zaka ga bayanai game da falalar suratul fatiha da fassararta da sauransu wanda kuma suke yan uwanmu ne masu saurare wanda ba sa iya karatu a zamani ne na saurare ya fi rinjaye mutane fiye da karatu sai mutum ya je ya nemi kasusuwa na malamai da suka yi tafsiri kusan duk wani malami da ya tafsiri wanda ya san abin da yake a cikin ilimin alkur'ani ba zai je kawai zai karanta fatiha kawai zar ya wuce ba ka je ka tana tafsirin malam jafar ne tafsirin malam dr ahmad biyuke ne tafsirin malam dr sani ne tafsirin malam albani ne namu marigayi da sauransu allah ya gafarta marigayen mu gaba daya sai ka je sai ka saurara sai ka samu fa'idoji wanda za su amfane ka insha Allah Allah ubangiji ya samu dace wannan kenan sai malam ya sake cewa babu fadlil baqarati wa ali imrana wa ayatil kursi babun da ke bayani akan falalar suratul baqara da suratu ali imrana da kuma ayatul kursi waɗannan surori guda biyu suna matsayin tagwaye ne al-baqara wa ali imran wanda zamu zo mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da suna zaharawani zaharawani wato kamar wasu wato manyan raƙuma guda biyu kosassu ina ganin bari mu dakata nan bari mu dakata nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah saboda lokaci da ya kusanto kamar da muka ambata tun farko jama'a wannan karatu haka zamu yi ta hakuri da juna saboda yanayin lokuta abubuwa da suka sha mana kai a gada can da muke yi shekara wajen mun fi shekara goma kuna yin wannan karatun mun fara shi na ga tun 2015 ko farkon ka- ba- 2013 ma kai shi ne zamanin goodluck ko zamanin goodluck muna yin karatun nan 2013 tun kafin lokacin yauwa mun yi shama'il muhammadiyya lokacin ma ba ma ɗauka muka gama shama'il muhammadiyya muka zo muka yi a al'ulu lil'alil ghaffar muka mashi wajen kashe saba'in da da shida ne ina jin ko da takwas ko zafin al'ulu na zahabi shi ne muka zo muka fara ɗauka daga shi muka zo muka yi wannan nema daga shi ne sai wannan siyasar shar'iyya siyasar shar'iyya na ibn taymiya ha ashe a- an gagara da yawa fa muka yi hikimatun min at-tarikh duk anan muka yi su a cikin da waɗannan shekarun haka dai za ni ba za ni ba za ni ba za ni ba da can kullun zami duk mako zami ba mu da wata larura a lokacin kullun zami duk mako sai dai in ruwa ko wani ko ko duka ta ɓaci ko corona da aka taɓa yi su ne kawai suka kita mana to yanzu kuma abubuwa da sun canza yanayin rayuwa kenan wannan kan ya ishe mu darasi a rayuwa abubuwa sun canza wasu ma sun rasu wasu sun bar gari mu kuma kullum muna nan ba ma nan to haka ne za a ci gaba da hakuri sa ga dan uwa malam Yusuf sa muka bi mai majalisin idan ba na nan shi sai zo yayi karatu Allah ya saka mai da alkhairi kuma haka ne za a ci gaba da hakuri gara dai ana samu ko dan yayi ne din da a ce dai duka ba a yi in dai akwai in dai muna gari insha Allah ah, za a zo din a yi gwargwadon hali Allah ubangiji ya karba mana ya gafarta mana jikan magabatan mu cikin iyayenmu da malaman mu kuma ya sa mu cika da imani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin